الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد زام تاش مجلسينا 31 نعم مجلسينا 31 أتكين دورا مو تا فقه المعاملات كارو نبيو أرانا تا أكو منا تكين باب القراب من سيا واختلف في اشتراط أحدهما على الآخر زكاة نصيبه zakati nasibihi ishtiratu ahdihima alal akhar zakata nasibihi min ar-ribh yace an yi sabani a cikin hukuncin ɗayan ya shaddanta ma ɗayan wato fitar da zakar nasa kasan na daga cikin riba sabani ne tsakanin malik da ibn al-qasim al-imam malik kamar yadda Uh, ibn rushd ya kawo matsalar a cikin bidaya bidayatul mujtahid malik a cikin motsa ya ce la ya juz ga shi mai kudi ya shardanta zakka akan shi uh, mai aiki akan al'amil tare da cewar uh, malik abinda ya ce dangame da zakkar dukiyar iraq shine kan cewar shi mai kudi zai fitar da zakkar uwar kudin da nasibinsa na riba tunda wa rifu aslil mal wa haulu aslil wa haulu ribhil mal haulu aslihi ko saboda haka idan dai har kudin sun shekara ana juya su to dama uwar kudin na mai kudi ne don haka zai fitar masa da zakka da ribar to amma ribar kasansa zai ci kasansa na ribar sai hada da uwar kudin lokacin fitar da zakkarsa ya yi sai fitar da zakka tare da sauran kudinsa shi kuwa al'amil idan aka ba shi kasansa na riba kasansa na riba to kasansa na riba zai dauki hukuncin almalul mustafad dukiyar da mutum ya samu kamar dukiyar gado kamar gida a na haya da yake da shi kamar gida da yake mallakarsa sai ya sayar da shi kamar kudin haya da aka bashi kowanne daga cikin wannan zakka ba za ta hau kansa ba sai in ya kai nisabi kuma ya cika shekara saboda kan aka bashi kasansa na riba shi al'amil to sai ya jira a yana rike da wannan kudi idan bukata ta bi ta kansu babu zakka a kansa in bukata ba ta bi ta kansu ba har suka shekara suna nan intact to sai ya fitar da zakkarsu ko kuma ma sun karu sai ya hada su tare yana ko kuma yana da sauran waɗansu kudaden in shekarar in lokacin fitar da zakkar sai ya yi sai ya hada su sai ya fitar musu da zakka wannan shine yanda zakkar dukiyar qirab take a wajen malik wa qarib minhu madhhabar madhhabar ahmad madhhabar shafi'i shine yake cewa zakkar kudin da zakkar ribar gabaki daya tana kan shi sahibul mal shi rabbul mal kuma za a fitar da zakkan ne daga cikin ribar kafin a raba kasan ribar aka fitar da zakkar daga cikin wannan ribar to shikenan kaga shi al'amil babu zakka a kansa tunda an fitar da zakkar dukiyar shi ma rabbul mal an fitar da zakkarsa kuma zakkar da aka fitar daga cikin ribar aka fitar sai ya zamanto a kamar daga cikin ribar ne aka fitar da ita akan sai ya zamanto kamar expenses ne da suke akan dukiya ma'unatul mal haka nan a Uh, haka matsalar take wajen fitar da zakkar to matsalar wannan wanda ibnu juzai ya kawo shine menene hukuncin idan shi mai kudi ya ce zakkar kudin rikirab dinnan tana kan shi al'amil saboda haka a uh, kafin ya fitar da zakka uh, idan kasansa sulusi ne to sai ya ce sulusi a rage ushuri a ciki tunda za ma zakar kudi ushiri ce ko 1 over 10 ce a afwan 1 over 40 eh 1 over 40 sai ya zama tokan cewa zakarsa sai an rage an cire rub'ul ushir sannan kuma a cire wato abinda za a cire sulusi kari da rub'ul ushir shine za a fitar da shi wato daga cikin abinda yayi saura shi zai zamanto na shi rabbul mal sai a bashi kudinsa ba za a fitar da zakka ba ya shardanta fitar da zakka din gabaki daya akan al'amil ya sharɗanta akan al'amil to malik a cikin muwatta yace la yajuz ibn al-qasim yace la yajuz domin babu jahala a ciki abu ne wanda yake za a iya sani haka dalika akasi akasi al'amil ya sharɗanta ma rabbul mal kan cewa shi zai fitar da zakkar shi ma qaulan a mazhaba a kauli yace ya halatta kauli kuma yace bai halatta ba to idan ka tsaya ka duba ka gani daga fiqihun zakka da kuma yadda muzaraba take wanne ne yafi wanne ne zai fi rinjaye na'am na'am a'a yanzu ba matsalar yadda ake fitar da zakar ba ai na imam ahmad ya kama da na malik abinda na imam shafi'i shine yake daban shine yake cewa a fitar daga cikin dukiyar yanzu matsala ta biyu ce ɗaya daga cikin almutaaqidain a cikin qirab ya sharɗanta zakka akan ɗayan kamar mai kuɗi ya sharɗanta cewa zakar qirab zakar dukiyar qirab nan tana kan kai al'amil ko kuma akasi al'amil ya sharɗanta ma rabbul mal cewa zakar tana kanka tana kan kasanka wane ne in ku tsaya ku duba fiqhu zaka da kuma yanda qiraz yake na'am saboda me saboda shi zakka dama hakkin ne na kan
haƙi ne na kan haƙi ne akan dukiya to ai shi wannan ba dukiya bace ba yaro ana ana fitar da zakka ba ba shar- ba du- ba sharɗi ne akan raqaba ba akan dukiya ne to idan aka sharɗinta akan al'amil gayarsa shine kan cewa kafin ya samu kasansa sai an fitar da zakar kamar yadda shafi'iya suka ce ko na'am shaiban
gare shi a mai dukiya a ba zancen gara tana kan mai dukiya tana saboda ita dama zaka to fa min al-yaqu wa rabbi la fuqara ilayhi to idan amil yanzu idan amil din banki ne fa banki yanzu fakiri ne ba za a karbi zakka daga banki ba shi baya cikin agniya uku na'am a'a ni yanzu duk ba wannan nake faɗa ba zuwa ne zaka iya korar zakka duk wannan fa akan aka ala taqdir ana faɗan sharadin waye zai fitar da zakkar yanzu ya kyautata shi wanda ya karɓi kuɗi ya juya aka samu riba kuma riban nan tana da yawan da zakka za ta iya hawa kanta musamman haɗa ka da uwar kuɗi ya halatta shi mai kuɗi ya ce wannan zakkar da za a fitar a cikin wannan kudi da na baka kai kasuwanci da shi da ribar da aka samu a cikin ka- naka kasan za ka fitar da shi eh in an raba riba ya ce shi ba zai biya zakka ba shi wannan shi ne zai biya zakka ai ta ce matsalar ko bari ku ji maganar bari in karanto muku maganar ibn rushd a cikin albidaya ya ce wa min hadal bab a cikin wannan babi na shurut din zaka ikhtilafuhum fi jawazi shirati rabbil mal zakat zakatar ribhi alal amil fi hissatihi min ar-ribh zakar ribar ba wai zakar kudin baki daya ba saboda ra- shi ra'asul mal dama nasu ne shi zai biya zakka shi rabbul shi rabbul mal yace ribar da aka samu tunda dukiya ce a fitar mata da zakka kuma zakkar kai mai aiki kai ne zaka fitar da zakkar a cikin kasonka ba a cikin kasona ba hmm? faƙala malikun fil muwatta barin karan- gama karanta muku barin gama karanta muku amma ba zan karanta muku ta'alil din ba ba zan karanta muku hujja ba ku za ku kawo ta'alil faƙala malikun fil muwatta al-imam malik yace a cikin muwatta la yajuz wa rawahu anhu ashhab ita ce riwayar ashhab a mazhaba wa qala ibn al-qasim dhalika jaiz wa rawahu an malik وبقول مالك قال الشافعي وهجة من لم يجيس بذن قادرين يشروا أكن هجة كذاه كاو هجة آه يتي وهل يجوز أن يشترط ذلك المقارض على رب المال أكسن وانا سورة كينا في المذهب فيه قولان قيل بالفرق بين العامل ورب المال وقيل يجوز أن يشترطه العامل على رب المال وج- ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل وقيل أقص هذا to wanne ne daga fikihun zakka menene kuke gani mecece hujjar malik da ya ce me kuke gani mecece hujja da za a ce a ba zai yiwu shi mai kudi ya ce kasan zakar riba ta fito daga cikin kasan mai aiki Hmm?
malam zan ba mallak- ba mallakarsa bane ba na'am ba mallakarsa bane ba to mutum da ake yarjejeniya in an samu za a raba riba to abin da za a raba din nasa ne nasa shi kuma wanda yake hadimin dukiya nasa ne ba za a yi hukunci abin da yake shi hadimin ba ku kula fa zakar ba wai ka san zakar nasibin mai aiki ba ribar gabaki ɗaya da suke tarayya zakar da za a fitar da ita yanzu alal misali gabaki ɗaya gabaki ɗaya ribar da aka samu miliyan biyar ita ce ribar da aka samu miliyan biyar ta kai nisabi aiko aka samu miliyan biyar ittifaƙin da aka yi za a raba rabi da rabi saboda haka zakar miliyan biyar nawa ce ake fitar da zakka a cikin miliyan biyar? dubu ɗari da ashirin da biyar dubu ɗari da ashirin da biyar to sai shi rabbul mal ya ce wannan zakkar da za a biya daga cikin kasanka miliyan biyu da rabi ɗinka kai za ka fitar da ita ni ku ta tana nan hani'an mali'an Zan- domin zan fitar da zakka akan uwar kuɗi to kafin a bashi kudin an yi wani yarjejeniya da shi na'am kafin a bashi jarin an yi yarjejeniya da shi eh an yi ishtirak amma wannan sharaɗin ya halatta shine malik ya ce la ya juz me hujjan me yasa na'am alhaji mai nasara bari bari an rama alhaji mai nasara ya kawo mu ji malam ni kamar an toye shi wanda da ya aiki a kan kuɗina war a ce- a ce ni an bani haƙƙina in ya kai sabon zakka sai ni da shi Na'am.
a ce a ciki ne sai an toye ni Mm.
ni wanda yi wahala Mm.
saboda yanzu da a- za a a rage wani abu da sora Mm.
ba ko sharaɗi ba ne shi duke sa ko tana hannun shi dawo ta shekara ko da shi ma zai fitar da zakkarsa Mm.
sannan wannan abin da ya zama mallaka bai da haƙƙi sa in cire kuma wani abu da cikin na na'am to ɗaya kenan na'am an rama Mm. ba ta da haul a tana da haul mana wa haulu ribhil mal rib- wa haulu ribhil mal haulu aslihi idan dai kudin ya shekara na juya su wannan ribar ita ma ta shekara shine a zakka wannan a, o- da malik yace la yajuz na malama da masi bari mu ji naka jawabin in so sai mu gaba na'am Tallabi tubara asalin mudaraba.
mm.
Akas- a- a- Asali shi al'amil asali ba da abu shi ake ɗaukar ɗaukar sa aiki a kai.
eh, to sannan kuma a sa mu ce biya zakka Na'am.
na'am shi yasa malik yace la yajuz wannan bai halatta ba tunda ilzamu ma la yalzam kudi ba nasa bane kudi ba nasa bane idan riba ta hau kan idan zakar riba ta hau kansa ba za ta hau kansa ba sai idan kudin sun shekara tunda ba shine mai asalin dukiya ba ba shine mai asalin dukiya ba saboda haka kudi da ya samu kasansa na riba malul mustafadi eh? wannan shine hujjar malik to me hujjar ibn al-qasim da yace ya halatta a sharɗanta wannan na'am
kamar shi wanda al'amil din eh, asali ba shi ne.
eh.
da haka shi ya zo yi kamar iktisabin wannan kudin na ainihin riba da haka shi mai kudi wancan kudin sa ne daban amma zuwa ta samar da riba kamar misali ni ne na aiki na samu kudi na da haka ne ya kamata ku fito da zakka ba shi can kamar wanda ya ba da rancen kudi a zuwa yau da an gama a ƙarshen mudaraba din za a abin nan za a ware kudi za a sayi mal amma shi mai dukiya dukiya shi da haka yanzu abin da ya rage ishtiraki shine akan wannan ribar da aka samu domin iktisabin ta shi al'amin da aka shi cancanta a fitar da zakka daga wannan bangaren
to mumkin wato in- hujjar ibn al-qasim ita auda ba wani abu bane illa kawai abin nan profit sharing ratio din ne kawai zai canza kuma abu ne wanda yake sananne maimakon da ya zamanto kan cewa yadda za a raba ribar nis- nisfain ne kowa yana da rabi sai ka ce a raba ribar ta zamanto a nisf a a- in an raba a- a- ta zamanto a cikin kasanka za a sake daukar rubu'ul ushur saboda haka idan kasanka nisf ne sai ya zamanto abinda za a baka na riba shine nisf minus rubu'ul ushur saboda haka kaga abinda zai samu ya samu ya sani tunda da ba kudi ne maqtu ba gayar abin da ya yi shine kan cewar zakat ta zamanto daga cikin ribar daga cikin kasan ribar ba wai kan cewar a daga cikin kasansa din aka ɗauko ba zai koma ya zuwa ga daga cikin ribar ne ga baki ɗaya tunda kawai profit sharing wato yadda za a raba ribar ne kasan shine kawai ya canza kuma tunda sharaɗi ne kaga abu ne wanda ake yinsa a lokacin kulla mudaraba dama an ce a lokacin kulla mudaraba sai an faɗi kasan kowa to da aka tashi faɗan kasan kowa bayan an gama aka ce to rabi da rabi sai shi rabbul mana ya ce to sauran zakka a ƙara zakka daga cikin naka rabin na abin nan na riba daga ciki za a fitar da zakka to sai ba aka sai a ce to a to yanzu inda za a raba ya canza kenan saboda haka yanzu kai abin da kake da shi maimakon rabi zai zamanto kana da rabi naqis rubu'ul ushur bazan can haya ne ai almuslimuna ala shurutihim shine wajihin magana ibn al-qasim na'am ta dama sai da yarjejeniya kafin a shiga mudaraba dama ba mun faɗa ba daga cikin sharaɗin mudaraba a yi ta hadidin ka san yadda za a kasa riba na'am alhaji ibrahim na'am eh eh ba shi kawai bata na'am ba zai biya a kan kansa zakka ba
ya ba zai biya akan kansa za- a'a yanzu shi rabbul mal rabbul mal wannan kuɗi da aka yi kiraf da shi ba ruwansa da zakkarsa ya rage kuma sauran dukiyarsa ya je ya zakka da shi a wannan ba zai a wannan ba za a biya an riga an biya eh an riga an biya zakka an riga wancan ne an yi samu an biya an riga an biya zakkar da liz- ta ta lizimce shi zakkar shi ta lizimta saboda haka an riga an biya daga cikin kuɗin tunda kuɗin ribar da ya- da ribar da ya samu daga kamar wato ta zamanto cewar a an fitar da zakkar zakkar ta zamanto daga cikin expenditure ko da ke ba za a ce mata daga cikin expenditure ba tunda daga kasan al'amil ne daga kasan al'amil ne ba za ta zamanto a cikin expenses ai ba yanda eh, ba ba ta zamanto a cikin expenses ba na man balarabe amma ya abin da ba ku da ba malam dan aka raba tun daga a cikin zakar riba ne aka fitar da zakar uwar kudin kuma ba
na'am a ana maganar zakar ta uwar kudin da ribar ne ga baki daya da uwar kudin da ribar yanzu al misali ya bada ya abin da ya bayar dub- ya bada miliyan goma shi za a je a yi kasuwanci daga baya da aka yi kasuwanci kudi suka zamanto miliyan goma sha biyar saboda ka za a fitar da ri da zakar akan miliyan goma sha biyar don aka tashi fitar da ita akan miliyan goma sha biyar sai a ce wannan kasan da za a fitar da shi na ribar za a fitar da shi daga cikin kasan shi al'amil saboda haka taksimin ribar tasa zai zamanto a cire rubu'ul ushir tare da daga cikin nisfi wanda yake shi nasa ne ra- shi ne sau- sauran za a bashi Ba- babu gharar tunda ya zamanto sananne na'am a ina za su kare misali ba da ba samu an samu naira miliyan biyu Eh, cikin riba eh an- za a yi rage a cikin a cikin miliyan goma an samu miliyan biyu kuma miliyan goma sha biyu sha biyu da biyu mm, mai duki ya ɗauki miliyan ɗaya sai ya haɗe eh.
kai kuma amir ka ɗauki dubu ɗari miliyan ɗaya a cikin miliyan ɗaya an ɗebo an ɗari ɗebo miliyan 300 eh na ƙasa ne- na ƙasa ne ƙasa na sama wato kamar dama da aka tashi rabon an ce abinda kai za ka samu shine wato 700 cikin 200 cikin miliyan biyu shi kuma abinda zai samu a a miliyan daya a da dubu dari uku amma dubu dari uku zai- zai- zai- za a fitar da shi ya zama to zakka za ta iya dauka
abin da aka yi bai kai zakka ba fa.
eh misali zakka ta kai miliyan ɗaya ɗari biyu ahsan to nan ne za a sami ishkal idan abin da ya sa malik yake cewa la ya juz kenan saboda akwai jahala dan ta yi ribar ya zamanto kan cewa ba za ta yi daukan biyan zakkar ba to in ba ta dauki biyan zakkar ba daga aljihunsa shi amir zai fito ya biya zakkar shi rabbul mal kaga ba zai yi haka ba Hmm? ba zai yi haka ba shi yasa malik yace la ya juz Eh, saboda haka kun ga maganar malik ita ce a, ita ce ta dan fi tsantseni saboda kawar da jahala na mu ci gaba furu'un sab'a سبعة rassa akan wannan matsala guda bakwai الفرع الأول a kaso na a, far, reshe na farko إذا وقع القراب فاسدا idan wan idan qirab ya afku ya zamanto batacce ne فسخ fusiha sai a warware shi sai a warware shi me yake sa qirab ya baci misali me misalin qirab ya baci na'am kamar a ce ra'sul mal kadara ne ba da kuɗi ba to sai a bata shi ko kuma kama a ce shi a a- al'amil ya sharɗanta cewar kamar yadda za a biya shi kaso na riba kuma za a rinka biyan sa albashi Eh, to sai a bata qirab din فإن فات بالعمل fa in fata bil amal idan ya zamanto ya kubce an riga an yi aiki ma'ana sai da ya fara aikin sannan ya bayyana da ba su sani ba irin abin a a menene ake ce musu masu forex na mmg ko wani ne mgb kar sai na ko da kamce yana ta misali da su a sai da aka riga aka fara sai suka je suka samu fatawa aka ce abin da suke ba daidai bane ai yaya za a yi kun yi kira sannan ku ce a biya ku albashi a kan wannan ko kuma a biya ku reimbursables to sai idan aka yi wannan kuma an riga an fara gashi an riga an zuba kuɗi a cikin a cikin harka an fara shine fata bil amal كراذ المثل أعطي العامل قراض المثل sai a bama shi ma'aikacin قراض المثل sai a ce idan aka yi qirab irin wannan in aka yi qirab irin wannan menene ya kamata a ce ka san ribar ya kasance to sai a bama shi al'amil In- wato in an samu in aka samu sai a gani a tsayar da aikin sai a gani ribar nawa aka samu ribar da aka samu a cikin aiki irin wannan kamata ya a kasa ta nisfaini rabbul mal yana da nisf al-muqarib a- a- al- al-muqarib yana a- al-amil yana da an-nisf shine qiradul mithl kenan inda ashab wa qila
وقيل أجرة المثل wa qila ujratul muth- mithl mutlaqan وفاقا له wifaƙan lahuma a wajen sauran malamai kuma suka ce sauran malaman mazhaba kauli wani wani kauli na biyu a cikin mazhaba shine za a bashi ujratul mithl Uh, mutlaqan ba tare da duban kan cewar an fara qirat din ko ba a fara qirat ba fata aulam ya fut kawai abin da yake za a bashi ujratul mithl menene ujratul mithl mun yi batun ujratul mithl kun tuna ta menene ujratul mithl kwatankwacin wannan aikin idan mutum ya yi nawa ake biyansa nawa za a biya shi to sai wato kun ga sai a bar ƙirar sai a mayar da ita ijara sai a ce to tun da ya yi aiki sai a duba a ga gwargwadon aikin da ya nawa ya kamata a biya shi sai a biya shi shi yasa ya ce wifaƙan lahuma wifaƙan lahuma suwa kenan a shafi'i wa ahmad eh wa ahmad tunda shi abu hanifa ai shi bai ce ma yufsahu ba abinda kawai ya ce sai a ci gaba da qirab din a bata sharadin tunda shi al-fasid a- a- al-fasid daban yake da al-batil al-batil shine ake warwarewa amma al-fasid yusahha shi a wajen abu hanifa ai ba za a warware ba za a ci gaba ne a sharadin da ya bata ta sai a bata shi na'am نعم. وقال ابن القاسم وقال ابن القاسم ابن القاسم رحمة الله عليه عبد الرحمن يجي أجرة المثل أجرة المثل زاء باشي إلا في أربعة مواضع إلا بند أوراري قدا هدو وهي وهي وأنه قدا هدو نن قرض بعرض
أقراض بعرض بعرض وقراب eh, idan aka yi ƙirab da arb da arb da, da kadara idan aka yi ƙirab da kadara to a nan wajen ba za a bashi ka- a ujratul mithil ba
أو لأجل auli ajalin ko kuma aka yi ƙirab ɗin zuwa wani ajali zuwa wani lokaci aka iyakance masa lokaci أو بضمان aw bi daman ko kuma aka yi qirab din da daman aka daura masa kan cewar hannunsa akan dukiyar qirab din hannun daman ne wato ma'ana ya an mayar da shi wato bashi kenan mhm أو بحظ مجهول ko kuma da kaso wanda yake majhul ba a sani ba to a fi fi hadhihi al mawadi' ne za a yi inda yace ba za a yi ujratul mithl ba Mm. inda yace ba za a yi ujratul mithl ba sai a yi me na'am a'a illa ba za a yi ujratul mithl ba illa dama ba ta ce eh dama ya ɓace a yi to amma an riga an fara aikin Hmm? an riga na'am amil ya yi asarar aikinsa tunda ya shiga a cikin abin da yake jahalar tasa ta da ƙara ƙaruwa ya yi asarar aikinsa shi kuma a rabbul mal abin da duk ya- a a mayar masa da kudinsa ga baki ɗaya a mayar masa da kudinsa ga baki ɗaya in akwai asara shi ma ya ɗauki asararsa saboda an fitar da shi daga surar ƙirat ga baki ɗaya na'am wannan ta yaya zai zama an yi irafin gasi kuma ba ba ta waɗannan hanyoyi na'am ta yaya irafin zai zama sun fasa wanda za a samu wancan hukuncin sun fasa eh kamar idan ya shara shine ai kaga kamar ya sharadin cewar za a bashi kaso yankakke na riba kafin a raba kafin a raba riba sai an bashi miliyan ɗaya ko shi ko rabbul mal to a nan wajen a wajen ibn al-qasim za a koma ya zuwa ga ujratul mithl Mm. amma na'am na'am ban ji ba na'am ba a fitar da wannan ba eh na'am to shi wannan kaga za a koma qiradul mithl sai a koma qiradul mithl idan ba a faɗa ba
أشد حظ مجهول Eh, na'am eh ala eh bi hadhin majhul eh bi hadhin majhul shine ba a san ba a faɗi abin nan ba amma da Allah ku tsaya mu nu- mu nemo maganar ibn al-qasim din nan bataccen qiyab qiya- qirab menene magana ittafaqu ala an ala anna hukma hukma al-qirad al-fasid fasxuhu sun yi ittifaqi akan cewa al-qirad al-fasid a bata shi wa raddul mali ila sahibihi amma yadda dukiyar ya zuwa ga rabbul mal malam ya fut bil amal matsawar dukiyar bata kubce ba ta hanyar al'amil ya fara juya ta fa in fata bil amal idan dukiyar ta yi faut- ta yi fauti bil amal da aiki ma ya a- a- a- a- ma ya kunu lil amil fihi fi wajibi amalihi menene zai kasance abin da za a ba mu shi al'amil a cikin wa- wajibin aikinsa ala aqwal القول الأول أحدها أنه يرد جميعه إلى قراءة يرد جميعه إلى قراض مثله ضد كرسي أميديتا إلى قراض المثل وهي رواية ابن الماجشون عن مالك وهو قوله وقول أشحب سواء كون شيني قول مالك ده قول ابن الماجشون آه، آه، و- و- شيني رواية ابن الماجشون عن مالك وهو قول ابن الماجشون كما قول أشحب الثاني أنه يرد جميع جميعه إلى ج... إلى إجارة مثله gabaki dai za a mayar da shi zuwa ga ijarati mithlihi wa bihi qala shafi'i wa abu hanifa kafi mu gaskiya ga da wannan shine kaulin shafi'i da abu hanifa ba ahmad ba wifaqan lahuma gabaki dai za a mayar da shi zuwa ga wato ujratul mithl wa abdul aziz ibn abi salama min ashabi malik wa haka abdul wahab annaha riwayatun an malik الثالث annahu yuraddu ila qiradi mithlihi za a mayar da qiradin ya zuwa ga qiradul mithl ma lam yakun akthara mimma sammahu matsawar bai zaman to yafi yawan abin da ya sanya na ribar da za a samu ba wa inna ma lahul aqallu mimma samma in ya zama to abin da zai samu bai kai abin da ya ambata ba kama al misali sun yi akan cewa zai samu nisfi sai ya zaman to cewar a in ya ɓaci to sai a mayar da shi ya zuwa ga kiradu mithlihi ma- matsawar dai kiradu mithlihi ba zai zamanto za a ce shi za a bashi 60 a bama rabbul mal 40 ba wa inna ma lahul aqal mimma samma zai zamanto a idan kiradul mithl ya zamanto aqallu mimma samma kasa da nisf in ya zamanto kama 40 filmi ne shine kiradul mithl sai a mayar da shi mafhumin sa in ya zamanto abin da ya ambata yafi kiradul yafi a kiradul mithl yafi abin da ya ambata sai a tsaya akan abin da ya ambata ba za a tafi zuwa ga kiradul mithl ba أو قراض مثله إن كان رب المال هو هو مشترط الشرط على على المقارض ko in ya zamanto shi mai dukiyar shi ne ya sharɗanta wannan sharaɗin da ya ɓata cinikin akan shi al'amil awil aksar min qiradu mithlihi ko kuma ya zamanto in ya zamanto shi ne ya fi yawa daga qiradu mithlihi aw min al-juz' alladhi samma lahu in kana al-muqarid huwa mushtarit ash-shart alladhi yaqtadi az-ziyadata allati min qibaliha fasad al-qirab hadha al-qawl yutakharraju riwayatan an malik wannan qauli ne tahriji ne akan qaulin malik wal qawlu rabi annahu yuraddu ila qirad mithlihi في كل منفعة اشترطها أحد المتقاربين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه وإلى إزالة مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال wato za a akwai tafsil za a mayar da shi ya zuwa ga ƙiradi mithlihi idan ya zamanto a kan dukkan wani amfani wanda aka sharɗanta ma sahibul mal wanda ba ɗayan ne kawai zai zamanto ya samu wannan manfa'ar ya samu maslaha ba duk dukiyar kirat in ce za ta samu ba al'amil shi zai samu wannan manfa'ar to sai a koma ya zuwa ga kiratu mithlihi ko kuma a mayar da shi ya zuwa ga ijaratu mithlihi idan ya zamanto a idan ya zamanto shi masla manfa'ar da aka da aka sharɗanta ta keɓanta da wanda ya sharɗanta ta ne wanda take ba ta da alaƙa da dukiyar to ga maganar ibn al-qasim ita dama nake nema yace wa amma ibn al-qasim shi ko ibn al-qasim fahtalafa qawluhu fil qiradat al-fasida fa ba'daha wa huwa al-akthar qala inna fiha ujratul mithl wa fi ba'daha qala fiha qiradul mithl فاختلف الناس في تأويل قوله فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحكم ومطرب وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدي رحمه الله ومنهم من لم يعلل قوله وقال إن مذهبه أن كل قراد فاسد ففيه أجرة المثل إلا تلك التي نص فيها على قراد المثل سوراك أبن دي شروع ذا أكوما قراد المثل wanda yake cewa illa fi arba'ati mawadi to sun fi ma guda biyar sun kai guda bakwai na farko alqirad bil urud na biyu alqirad bil zaman na uku alqirad ila ajal na hudu alkiradul mubham shine wanda aka boye ba a faɗi yadda za a kasa ribar ba shine wanda ya faɗe shi cewa bi hadin majhul wa idza qala na biyar idza qala lahu i'mal ala anna laka fil mali shuraka na shida wato ka je kai aiki amma kana da wanda da sharadin kan cewa zaka samu wanda za ku yi aikin tare وإذا اختلف المتقارضان وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما إذا سكي ساباني يا زمن تو كو وأتيا بما لا يشبه سك كو أكي ساباني سي أكا زود أبندا wato baya kamata a ce wannan abin ya faru aka zo da sun yi sabani sai kawai shi mai dukiya ya zo ya ce na ba shi dukiya akan cewar ribar gabaki ɗaya tasa ce a kan ribar gabaki ɗaya ta wace kaga wannan la yushfi a ce za a yi wannan a cikin qira to a cikin irin wannan sai a koma ya zuwa ga akan me ijaratul mithl a sai a koma ya zuwa ga qiradul mithl tunda inda wancan ce ijaratul mithl a cikin duk yanda ya ɓaci za a koma ijaratul mithl illa anan qiradul mithl na bakwai idza idza dafa ilayhi almal ala an la yashtari bihi illa bid-dayn eh to menene bambanci tsakanin ujratul mithl da qiradul mithl bambanci shi ujratul mithl shine za a dauka wannan ijara yi saboda idan yayi ijara nawa ya kamata a ce an bashi wannan kudi da aka bashi je yana aiki kwana nawa yana aiki kuma wani irin aiki yake yi sai a ce inda lada za a bashi akan wannan aiki nawa ya kamata a ce an bashi wannan shine ujratul mithl kiradul mithl kuwa sai a ce wannan aikin da yayi har aka samu riba idan da kamar a ce kirad aka yi nawa ya ya kamata ya zamanto an raba ribar tsakanin su sai a ce wannan ai percentage ɗinsa bai kamata ba a ce a cikin ciniki irin wannan ya zamanto rabbul mal ya fi amil yawan kuɗi al'amil shi ya kamata a ce ya fi kuɗi saboda haka sai a ce wannan percentage ɗin haka zai zama na'am shi ma masana ne za a koma zuwa ga masu kiram saboda haka kiramin su ya fi akbar ba lallai ba ba lallai ba dan za a iya cewa ittifakin da suka yi a cikin kiram din su shine 70 30 70 30 amma da aka zo wajen masana suka ce a a a inda wannan kirad ne za a yi a cikin irin wannan kasuwancin abinda zai kamata a ce an raba riba shi ko wannan fa da ya bada kuɗi ai shi ne ya kamata ya zamanto 70 shi al'amil ya zamanto 30 to sannan kuma da aka ce misal zai iya bambanta da shi yadda in barsa ya zama shi ne amil da kuma in ni ne da zama amil misali to sai a duba misal ɗin a'a sai a ga inda abinda za mm.
zai iya tattalin a Ko a ce- mithliya ta al'amal din ne mithliya tana zuwa wajen aikin ne ba a wajen mai aikin ba ba za a ce wannan irin wannan mai aikin in shi ne zai aiki kamata ya yi kamar banki misali in kamar eh kamar banki sai na za a biya ko bankin ne aikin za a duba da individual can wani sai talaka yake har ko bankin ne ai babu babu babu ibra ga mai aikin ibra akan aikin ne dan aka yi irin wannan aikin nawa ya kamata a ce an raba ribar to shikenan kun dai fahimta wannan da yace fahiya a- a- da da ya- ibn qasim yace ujratul mithl illa fi arba'ati mawadi mafhumuhu fal qiradul mithl a cikin waɗannan wurare guda hudu qiradul mithl za a koma ba wai kawai kan cewar shi al muqarid rabb al amil ba shi da kokobo ba eh fayurja'u ila qiradil mithl wani da muhimmanci ku faɗe shi ku rubuta shi a cikin ah, abin nan ɗinku Ah, fi arba'ati mawadi wa- ah, illa fi arba'ati mawadi ku ce fayur- ah, fa- fa- fa- fayurja'u fiha fayurja'u fiha ila qiradil mithl wannan shine qaul ibn al-qasim na'am
alfarar sani wanda abinda duk ya fi a cikin wannan abinda a wannan riwayar ta riwayar da aka ruwaito daga malik wanda ya dace da abinda shafi'i da abu hanifa suka faɗa a koma ya zuwa ga ujratul mithl tunda dama shi qirat mustathna min al ijara mustathna min al asl saboda haka idan abinda yake zai bata shi ya zo sai a koma ya zuwa ga asl al asl shine ijara saboda haka sai a bashi ujratul mithl duk a huta da wannan na'am
الفرع الثاني al-far'u thani للعامل النفقة من مال القراد في السفر al'amil mai ai- ma'aikaci a cikin ƙirat yana da haƙƙin ci daga cikin dukiya yana da haƙƙin annafaka wato ciyar da kansa a cikin dukiyar ƙirat fi safar a halin tafiya annafaka kun san bata tsaya akan ciyar da kai ba ta hada hadda a sakan ta hada hadda magani saboda haka ko rashin lafiya yayi zai dauki health insurance daga cikin wannan kuɗin eh kamar guzuri yanzu kamar irin irin inda zai je china ma za a je sai kai health insurance aji musa mutum zai- ba sa ba shi ba ba sa ba da visa china sai da health insurance to yawa to amma kamar irin inda za a ce ba za a baka visa ba kamar shengen sai a ce sai kai health insurance to idan zai yi tafiya da wannan dole sai ya dauka zai sai ya dauka daga cikin malul qira dan ta daga cikin annafaka taki ma sun fara to ka gani to do- domin a lafiya hidimar lafiya tana daga cikin nafaka ba kawai abin da zai ci bane da kudin hotel bal har da kudin lafiya amma banda kudin da zai bari a gida ba kamar ba kamar yanda ba kamar yanda ake ma masu wa'azi ba masu wa'azi idan za idan zai tafi wa'azi sai a ce to sai ya kawo kudin da za a ajiye a gida da kudin da za a tafi da shi idan bai da wata sana'a sai wannan ya zai da iyalansa tafi da iyalansa ya ci bashi in an- in ya samu bashi in ya samu kudin kira din sai ya biya ba shi ne kudin aikinsa ba kira ba shi da wata sana'a gashi sana'a ya samu
mutum ci da iyalansa baya cikin ci da shi shi ciyar na fa ci da shi baya cikin ci baya ci da iyalansa baya cikin ci da shi kuma ci da shi din ma shi yasa mu ci gaba me yace la fil hadar banda a zaman gida idan yanda zai juya kudin a zaman gida ne ba zai ci ko kwabo ba
Malam daga baya ma an rarraba ya samu wani kaso mai yawa ma yana da harkokinsa.
eh ya da Kuma daga baya an rarraba riba ya samu wata riba ta shi.
kwarai kuma ma wannan ya- wannan ma ai ba shi da wani ai ba abin nan yanzu idan idan kana da idan kana da aiki idan aka dauke ka aiki in aka dauke ka aiki ana biyan ka albashi sai kuma ka ce bayan albashinka kuma a ware kudin cefanen gidanka Eh, yana cikin albashinka
malam wannan da nake tambaya ana cewa wancan nau'in kasuwancin da ake yi eh faɗi ma nau'in kasuwancin naka ta faɗi tambayar taka muji yawa malam nau'in kasuwancin shi eh mutum ne yana da jari Eh.
karfi a kasuwa mm, yana da rumfuna da yawa Mm.
sai ya ɗauko yaro mm, sai ya zamanto kamar shi ne za a yi a grab ɗin da shi kira da yake kiransa ko kuma yake kiransa kuma dai wani ba su da wani suna kawai dai za su yi business to ya sai za su saboda karkace kira to za su yi mu'amala kace za su yi mu'amala to
da haka in ya je ya oda abin sa kayan takalmarsa a cana kwantenoninsa suka zo yana da shagunansa sai sa nan shago ya sa mutum daya da haka zai kawo kaya ya bashi a yadda in zai inda sararwa zai yi a yadda ake sararwa a kasuwa zai rage masa ko naira hamsin hamsin ko ɗari ɗari in ya sarar zai ci wannan riba ba uwar kuɗi ya bashi ba kata kayan ya bashi bashi na miliyan biyu miliyan uku ko miliyan goma ya bashi idan ya siyar da wani abu koyaushe ya siyar koyaushe ya siyar zai zo ya kawo adadin kudin da ya sayar a bashi wasu kayan da wannan ragin na ribar karshen shekara za a zo a fitar da wannan kudin miliyan kaya na miliyan goma ko kudi abin da yake a hannu a ribar da aka samu ita sai a raba sai su raba tsakanin shi da ya bashi kaya sai su raba da kuma shi gwargwadon wani yadda suka yarjejeniya ko Yarjejeniya.
dai wannan ya dauka so biyu yadda da suka yarjejeniya ba so nawa ne amma shi yaron a ciki zai ci in yana da iyali a ciki komai za su komai dai a ciki zai yi a cikin wannan ribar da wannan kudin da yake karawa amma kudin din shago na wancan mai mai gida ne shi zai ci kudin haya na sai shi zai ba magana kudin haya tunda shagon sa ne da Aha.
shi ne wannan tsarin to yanzu wannan me kuke gani qirad ne ko menene ijara to ijara ta zama to bil majhul tunda an ce za su raba riba ne Hmm? me yasa kuka ce ba qirad bane na'am kaya an bashi kudin an bashi kaya abu wajen abu hanifa ba za a yi haka ba Eh, ba a- ba sa urud kadara ba ta kaya ba sa iya zamantowa jari to idan suka zamanto jari me aka ce za a koma kirab ya ɓaci a wajen malik da shafi'i sai a koma ya zuwa game hujratul mithil sai ya zamanto riba ga baki ɗaya tasa ce shi kuma a bashi lada Eh, amma tun da wannan abu ya zamanto al'ada mutane suna yi mutane suna ta yi Eh, yanzu ka zo ka ce za ka ɓata musu kasuwancinsu gara a ɗauki kwan- ra'ayin Hanafi- hanafiya ɗin Mm? shi ya zamanto cewar wannan ka- wannan takalma da aka bashi shine ra'su malil qirab akan kimar su kaza ya yarda akan kan cewa sun yarjejeniya kamar yadda ma'ayir a shar'iyya na ayofu suka dauka kan cewa za a iya sanya asalin kudin da za a yi qirab da shi ya zamanto kaya idan kayan aka samu wani ya bayyana kimarsu ko kuma suka yarjejeniya akan kimarsu me yarjejeniya ya ce masa gashi zan baka kaya maimakon a zan baka kaya akan a a a kudin da ake sai da su a kasuwa kudin da nake bayar wa mutane sari amma na rage naira ɗari akan kowane ɗaya saboda haka aka yi lissafi wannan shine zai zama to kamar uwar kuɗi wanda ya bashi Mm. da haka idan aka yi ciniki in aka yi ciniki in ya tashi zai mayar masa ba takalman zai je so ya mayar masa ba zai mayar masa da wannan kiman ne da ya ce yana nema alal misali idan aka yi lissafi ya bashi na miliyan ɗaya in ya gama sayar da takalman miliyan ɗaya akan yanda ya bashi sai ya mayar masa ribar da aka samu a miliyan ɗaya sai su raba in suka raba akan yadda suka yi ittifaqi akai Mm. to wannan yayi to abin da ya rage kuma ne shine abin da yake ci da shi hadda iyalansa ma hadda iyalansa to idan shi rabbul mal ya yadda kuma dukiyar qirab din za ta iya dauka to sai a dauke shi a babin tabarru'i ne a babin tabarru'i yayi masa Eh, sai a yadda a kyale shi a ce kan cewa to shikenan wannan kyautatawa kai amma baya lizimtar alqirab na'am shi kuma yayi bil ma'ruf kare durkusar da shi gabaki daya na'am irin wannan da ya matsala ta kan buɗe ne kawo yaro na'am a sanya shi bari a- a- bari malam ibrahim bari mu ji abin da alhaji hamza yake faɗa na'am ka- ka sanya yaro ya ka aje shi ya rika ci gaba da kula da kafin ya sai da kayan yana abu da shi ko ka kullum ka dan ba shi yar ɗari
Mm.
ɗan su wata in wata ya yi kila ka dan ba shi ka ba shi wani mafi Mm.
kamar shi ne a salari ko na eh
shi wannan ya halatta kuma a wanda ba shi na'am to ka ɗauki ɗan kanti kullum kana ba shi kuɗin abinci ɗan naira ɗari uku ɗari biyar wanda zai ci sannan a ƙarshen wata kuma ka ɗauko wani abu ka ba shi wannan a wani babi yake ijara to me mushkilan wannan ijarar eh jahala jahala bai san me zaka bashi ba to ai bai sani ba abin da kake bashi a wata ba sai abin da kaga dama ka bashi ba is fixed a idan it is fixed kuma amma dole ya sani kafin ya fara aiki ka ce to kai ka zo zan rinka baka naira 300 kudin abinci kullum sannan kuma in wata yayi zan rinka baka albashi na dubu goma a ƙarshen wata to haka wannan ijara ce wadda take sahihiya ingantatta amma idan kawai kana ganin kan cewar kai ka kyautata masa ai ba ma sai an yi ba aikin nan ba neman sa ake ta yi ba zo ka tsaya a kanti kullum aka tashi bai san nawa za a bashi ba a bashi 300 shi kuma miskini an bashi 300 yana yawo ko naira 100 bai samu ba yana murna an bashi karshen wata duk abin da aka dauko aka bashi shikenan sai ya karba idan wani watan ba a bashi 10,000 ba ma aka bashi 5,000 sai ya karba to kaga wannan to idan tunda babu sharadi babu ittifaq babu sharadi to gaskiya wannan ta zama to ijara ce majhula ta za a bata ta sai a koma ijaratul mithl amma shi ma ba za a koma ijaratul mithl ba illa idza qama sai idan ya ce shi fa gaskiya bai yadda ba wannan abin da ake masa ya kamata ya zama to yana da contract ya je yan lebo sun cushe sun sun bushe masa kunni sun eh eh wannan abin da ya kamata kenan amma mu yawanci muna barin wato a a sabo kawai ai abu ne ake yi da ka ba tare da an yi contract ba.
Duk sallamar da ake bashi ta ɗari biyar. Kullum ita ce kawai kawai shi ne wannan asalin abin da za a kai gida contract ɗin akai. Abin da za a bashi a ƙarshen wata wannan shi ya ce isa ne da wajen sannan zan ɗauke ka aiki kullum za ka fito yaron ka zan dinga baka ɗari biyar shi ne haƙƙin ka kawai. Ka yadda haka ka yadda ƙarshen shekara galibi mu shekara ne ba wata ba. Ƙarshen shekara an ci an ci samun azumi an gama a kawo abin da na ga dama ba ba magana da wai ya wannan babu komai wannan wannan ijara ce kuma daga baya kuma ka zo kai tabarru'i kai ihsan eh kamar bonus ne da ake ba ma eh baya cikin asalin contract na'am na ji wata fitowa da aka bayar an zuwa sun wannan ne cewa in dole zaka bude ka ka samu tuta a duk wanda zai ce in ka bude kanti sai dai ribar da aka samu a raba wannan yayi ilzami ma la yalzam ya lizumta abin da bai lizumta ba ai ba wai kawai sai qirad ne za ka yi aiki ba za ka iya yin aiki da ijara za ka iya yin aiki da ijara na malam ibrahim bari mu ji abin da malam ibrahim zai ce na'am ra'a haka ma wal aks an yashtarita rabbul mal الربح كله على نفسه idan amma sai ya faɗa idan mutum contractual ne ya yadda da wannan wannan ya zamanto ba kiraz ba ya zamanto ibda al-ibda shine al'amil ya ce ka kawo kuɗi zan juya a ba za ka bani komai ba o a afwan shi akasin ibda kenan akasin ibda ka kawo kuɗi zan juya ribar ga baki ɗaya ta wace saboda haka kaga tabarru'i kai masa kenan shi dai kawai ya rike maka kudinka ba za ka eh in aka yi asara shi ma wannan kai za ka dauka tunda dai han ai amini ne na'am ya zamanto ya zamanto ya zamanto ka bashi bashi ne haka ne ya zamanto kan cewar ka bashi bashi amma baka neman to wannan ai shine bashi ya zama shine a wannan shine ai yan musu amma abin da suka kira shi kenan cewar idan al'amil ya karɓi kuɗin da sharaɗin kan cewar shi rabbul mal ba zai bashi ko kwabo ba to na ya zama to ƙarf kuma ƙarf ne da shari'a ta yadda da shi kaga hannunsa a kai hannun zaman ne hannun zaman ne wani ya zama to bashi saboda kan aka samu asara dole zai mayar masa wannan bai zama to ƙirat ba idan kuma saboda haka kamar bankin kamar bankunan musulunci da suke savings account wanda yake kuma ba sa ba da ribar ko kwabo sun kira shi kawai wannan account ne na kart kawai kamar current account ne sai dai kawai a charges da suke yi da cost da sauransu ba za su caje ka ba amma za su dawo maka da kudinka ko yaushe kake nema ɗari bisa ɗari to wannan ya zama to bashi amma idan shi rabbul mal ne a idan shi al'amil ne ya ce ka kawo kudinka zan yi kasuwanci da shi duk ribar taka ce ni ba na son ka biya ni ko kwabo ta wannan al'ibba ne kaga taimakawa ya yi ya yi masa ihsani ne na'am na ce na ga ya yi ma'ashikal alaƙi shi ne ya yi irajin sani a nan wai juzo an yi shi tattala ala rifa kullum kulafin lishafi na'am in ma ya haka ta faru dai an fita daga ƙirar an fita daga babin qirab al'amil ya sharuɗin ribha kullahu khilafan lishafi'i wannan ya zama wannan ya fita daga cikin alqirab ya zama to alqarb na'am na'am
za su zama tasu gaba ɗaya su su za ta zama to sasu ga baki daya eh to wannan yayi niyyar cewar a a tabarru'i ne da hiba mashruta da sharadin kan cewa in kai aiki har akai shekara biyar ana aiki to abinda ya ita dukiyar zan raba ta biyu rabi ya zama nawa rabi ya zama to naka wannan laba'as kyauta ne yayi wannan na'am
da iyayen da suke zauna a yanzu talla ta su ne su talla kuma su kuma abu da mata da yaya su kuma a shafu na'am a sai da kayayyakin shafa na'am kuma wannan a wani babi za mu je kashi
wannan abab lokacin su ya'yan ba a biyan su eh ko matar ta yi talar shafin ta ba za a biya ta mm wani lokacin ko babu wani kai zancen biya kace za a ɗauki wani ni a wata a bayan ko wani abu mm to wannan sai kawai a dauke shi kan cewa ababin hidima ne da yaya suke ma iyayensu ko mata ko mata take ma mijinta la yalzamuha ba dole bane amma ta yi tabarru'i da ita ce ba za ta yi ba hidimar da take kanta kawai hidimar kula da gidansa amma ba hidimar kasuwancinsa ba in ta ce ba za ta yi ba shikenan ta yi ma kuma ala haraj amma in ta ce ba za ta yi ba ta san kaga abin nan watakila kayan sallah in leshi za a yi mata watakila sai dai a yi mata atamfa Eh? na'am a zai zama dalili mana in yi mata atamfa ba ya tsira ba a wajen Allah tun da dai a ya tufatar da ita da tufa ne sai ta yi ku ha wai alal misali yana da kanti sai ya ce za ta rinka kula da kantin sai ta ki ita ba za ta yi ba shikenan ba zai tilasta ta ba ba shi da ikon tilasta ta amma sai ce to tun da kin ki ni kuma abin da zan yi miki na ƙarin ihsani ba zan yi ba idan sallah ta zo na ji zan yi miki zan tufatar da ke amma maimakon ne miki dan kareren leshi a tamfa zan yi miki kuka ce ba shi da haƙƙi saboda me saboda ai a ba shi da haƙƙin me ba shi da haƙƙin ya ce zai rage mata ko ba zai ba ta da shi a to da da ku ne kuka ce ga abin da zai bata sai ya karo kalla a to ai da ma lizimta ma kansa yayi ko lizimta ma kansa yayi yawa ya ce duk sallah leshi zan sai leshi ya saba yi mata eh, ko a tamfa sufa sai wata sallar ta kewayo tunda ta ki zama a kanti da aka tashi sallar sai zo ya kawo mata a tamfa yar kwari cote d'ivoire sai ya kawo mata yar cote d'ivoire sai sai ta samo ka ta zo ta ce ga abin da ya mun ka shigar da kara yanzu in ya shigar da kara sai ka lizumta masa da ai da cin da yake ba ta da shi bai sa ta da can da yake bata ba ganin kansa bane ba ihsani bane ba ganin kansa bane in ya bata a'a idan ya bata da can da yake mata in ya bata Cote d'Ivoire bai sauke nauyin shari'a a kansa ba ya sauke abin da nake sa ta Yawa.
kalla da yake ba ta da shi ne na'am cewa ne lokacin to mu karasa qirab din nan na'am
alfarun sadis آه، لا في الحضر إن كان للآمن إن كان المال يحمل ذلك إن كان المال يحمل ذلك إذن دوكير زي إيه دوكا يزمن تو أحال تفيا يرنك تشيد دا كنسا إن كن دوكير بتكيتا كاو با تو بزي تشبا khilafan li shafi شيني مفهوم سا خلافا للشافعي وندي يتشي بزي تشبا دومون أكوي جهالة نعم alfaru thalith ريشي نوكو la yusakhu alqiradu bi mawti ahad almutaqaridain ba a bata qirat da mutuwar ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga cikin cinikin qirat ɗin wa li warathati al'amil alqiyam bihi To kuma a- Kumana.
to waliwarathatil amil magadan shi wanda ya karbi kudin yake juyawa suna da haƙƙin su tsaya su ci gaba da juya wannan kudin in kanu umana idan su amintattu ne au ya tubi amin ko kuma suka zo da wanda yake amintacce ko suka zo da wanda yake amintacce a wannan sai ya zama kan cewa ba za a warware da kamar yanda saboda ita wato qirad aqdun jaiz matsawar ba a fara aiki ba amma daga zarar an fara aiki ya zama to aqdun lazim saboda haka ɗaya ba zai iya warware shi ba haka zalika ko da mutuwa aka samu mutuwar ba za ta bata qirad din ba sai ya zama to kan cewa magada sun shiga matsayin shi al'amil wajen gudanar da aikin to amma idan ya zamanto kan cewar su wanda ya rasu rabbul mal ne rabbul mal ne ya rasu to kaga sun gaji abin nan dinsa sun gaji su ne suke da wannan ra'asul mal din da suke da ra'asul mal idan suka kamar yadda shi yake da damar ya tsayar da mudarabar nan da qirab din nan ya ce a narka kuɗi a dawo masa da shi zai a an daina su ma suna da wannan damar suna da wannan damar idan idan ba su idan suka ga dama za su iya cewa tsayar da qirab din idan ba su tsayar ba kuwa to shi al'amil zai ci gaba da gudanar da dukiyar to mushkilan da al'abari na dan manta akwai fatawa da muka yi ma ja'iz akan wannan cewa idan mutum ya je ya bude account na mudaraba sai ya zamanto kan cewar rasuwa ta zo me ya kamata a yi tunda mudaraba ce ina zuwa da Allah ga wannan fatawa ina so in karanto muku ita saboda tana da muka ce in the event of death the deposits of the deceased shall cease to continue being invested in the investment pool until the heirs give express permission for the investment to continue as per the position of the majority of juries on what happens when the owner of capital dies in a mudaraba contract. Idan rabbul mali ya rasu, to wajibin almudari ya dakatar da ci gaba da juya dukiyar. har sai magadan sun ba shi izini sun ce muna da sha'aru a ci gaba da wannan mudaraba amma in ba su ba shi izini ba ya ci gaba da juya kudin aka zo aka samu asara to ya zama domin ba da izinin su ya juya kudin ba duk da yake akwai wannan contract din da ta gabata amma yanzu mafiya yawan malamai sun ce sai da izinin sai da yardar su sannan za su tsayar da sannan zai ci gaba da yin mudaraba in babu yarda su ma'ana zai dawo musu da kudin su to wannan kun ga gaskiya yana samun magada don haka ne muka ce ma bankuna na musulunci da suke da wannan mudaraba deposit account idan aka kawo musu idan suka samu la in aka kawo musu shaidar rasuwan wani da yake da mudaraba deposit account to wajibi akan lokacin wato su dakatar da wato a juya kudinsa da suke yi da bashi da lissafin ribar da suke bashi ta kullum har sai sun sami izini daga magadan cewa a ci gaba in ba a sami izini ba kuwa a idan ba samu wannan izini ba suka ci gaba da juya kudin abu ya zo ya sanya an samu riba ko da an samu asara to su bankin su za su dauki asara duk da yake yawanci a mudaraba deposit din fi'liyan ai ba a yin ta yadda ake samun inda ake samun asara to da ka watakila maslahar magadan shine aka sun wannan a ci gaba da juya ta har sai sun ce a tsaya ko shine zai fi musu maslaha amma dai wannan shine fatuwar da muka ba masu bankuna na'am alfar'un rabe reshe na hudu laisa lil'amil an yabi'a bidainin ba shi al'amil ba shi da haƙƙin ya sayar da kayan da yake cinikin mudaraba da su bidainin da bashi illa an yi udana lahu sai in an bashi izini khilafan da abi hanifa sabani ga abu hanifa tunda abu hanifa ya ce akwai muzaraba mutlaka akwai muqayyada in ba kayyade shi ba zai iya yi domin ta yiwu kan cewa maslaha ne ya sayar da ya sayar a bashi in ya je ya sayo kaya in ya ce kowa sai ya aje kuɗi zai ɗauki kaya ba zai samu masu saya ba amma in zai bayar ne bayan sati ɗaya a kawo masa yanzu yanzu nan sai kayansa su tafi na'am walaisa lahu an ya'tamina 'ala al-mali ahadan baya daga haƙƙinsa ya amince ma wani da dukiya tunda shi an amince shi an bashi dukiya to shi kuma ba zai ce to kai na amince maka kai ma ga wannan dukiyar na amince maka ka je ka ajiye min ita wala yuwaddi'u wala yudi'uhu kuma ba zai bashi ajiyar dukiyar ba wala yusharikuhu kuma ba zai yi musharaka da shi ba fihi a cikin wannan dukiyar wala yadfa'uhu qiradan ba zai ba ma wani wannan dukiyar ta zama to qirab ba fa in fa'ala shay'an min dhalik in ya aikata ɗaya daga cikin wannan huwa babin to ya zama to hannunsa akai yadu zaman ba yadu amana ba domin ya wuce iyakar da aka sanya masa illa bi shart idan ya sharɗanta in ya sharɗanta kan cewar to ka bani dama idan na samu wani wanda yake zan iya shiga qirar da shi shi nima in shiga qirar da shi in ya bashi wannan sharaɗin to yana nan hannunsa akai hannun amana ne na'am mm na'am daga cikin riba daga cikin kasanka na riba to ya za a yi ka samu kasanka na riba bayan ba a raba kudin ba eh eh ka fara zaman haka a ba a ramba ai idan ba a yi ta wal a wato a a eto gaskiya ne domin akwai abin da ake ce ma a tanzir al-hukmi constructive liquidation za ka iya yin a tanzir al-hukmi kai wannan constructive liquidation ka ce to yanzu gashi an yi kasuwancin nan sai ka zo ka yi lissafi ka ce a kaddara a kan cewar za a a kaddara a kan cewar yanzu za a kare wannan mudaraba din idan aka kare sai kai lissafi kan cewa nawa ne ya kamata a ce ribar da aka samu nawa ne ya kamata ya zamanto kaso na to abin da ya kamata ya zamanto kaso na a sai in dauka zan dauki nawa kasan sannan in je na yi abin da zan yi tare da shi to in dai da sanar da shi wanda yake rabbul mal ne dan shi ma in dai ka dauki kasan riba hakinsa ne shi ma ka bashi kasan riba saboda ka ka rage karfin jarin ka rage karfin jarin saboda ka sai da yardarsa amma ba za ka iya yi unilateral ba na'am a ai za a iya za a iya yin za a iya kaddarawa a kaddara ai abin da ake ce tanzidul hukmi din a kaddara kan cewa an tsayar da mudarabar yanzu nawa ya kamata a ce ribar da aka samu na'am al-far'u al-khamis far'i na biyar إذا خلط العامل ماله بمال القراد من غير إذن رب المال idan wato shi al'amil mai aiki a cikin ƙirab ya haɗa dukiyarsa da dukiyar ƙirab ɗin da ake na'am من غير إذن رب المال ba tare da izinin shi mai dukiya ba وهو غير متعد to bai yi ta'addanci ba saboda haka babu zancen zaman خلافا لهما sabani ga abu hanifa da al'imamu shafi'i don wannan ai maslahar aikin ne tunda an ƙara ƙarfin jari na'am الفرع السادس reshe na shida الخسران والضياع على رب المال hasara da tozarta mai bambancin tsakanin alkhusran wa daya الضياع كل abdaya a kul gabaki ɗaya dukiyar ta salwanta alkhusran kuma maimakon a samu riba ya zama to kudin uwar kudi ta ragu na'am رب المال ala rabbil mal yana kan yana kan shi mai kudi dunal amil ba mai aiki ba illa an yakuna أن يكون منه تفريط sai dai idan an samu sake daga wajensa kamar yadda yake kuma da sake haka zalika in aka samu saba ma sharadi da saba ma ka'ida saba ma sharadi da saba ma ka'ida dama abin da suke faɗa shine sake at-tafrid da a a rashin kula da aikin kamar ka bashi maimakon ya je aiki ya je ta bacci abinsa shine misconduct sannan na, bu- a- a- na hudu kuma breach saba ma sharadi da saba ma ka'ida wayannan abubuwan guda uku su ne suke sanya a lokacin nan sai shi ya dauki asara sai shi ya zamanto kan cewa ba za a dora ma rabbul mal asara ba sai shi al'amil shine zai dauki asara na'am لا يجوز أن يهدي رب المال إلى an العامل.
yuhdiya الفرق السابع na'am reshe na bakwai لا يجوز أن يهدي رب المال إلى a العامل ahda yuhudi dai ko eh baya halatta a wannan ainihin shirya ne hiddi ya za ka wani hiddi kira baya halatta shi rabbul mal yayi hidaya yayi wato yayi kyautar duki yayi kyauta ila al'amil ya zuwa ga shi al'amil wala al'amilu ila rabbil mal shi kuma al'amil shi ma ba zai ba ma al'amil ba zai ba ba zai ba ma rabbul mal kyauta ba لأنه يؤدي إلى سلف جر منفعة domin zai kai ya zuwa ga bashi da ya kawo da ya kawo mutum amfani wato na'am ahsant me yasa yace bashi saboda kowanne daga cikinsu yana bin bashi a cikin kudin shi rabbul mal yana bin bashi a cikin ribar da zai samu shi ma al'amil yana bin bashi na aikin da ya yi a cikin ribar da za a samu sau da kowanne daga ciki in ya zama kan cewa ya ba da kyauta ga ɗayan ya zama kan cewar kamar bashi ne da yake bi kuma aka biya shi tare da almanfa ƙarin da aka yi masa akwai alnau'i na almuhaba allahumma illa idan ya zamanto akwai al'ada tsakaninsu na kyauta irin wannan don ko bashi ne ma ka bayar ana cewa an ka ba mutum bashi a shi a wanda aka ba bashi ba zai ba ma wanda ya bashi bashi kyauta ba sai dai idan akwai al'ada ta yin kyauta a tsakaninsu alal misali kan cewa sun saba idan biki ya taso za su kai ma za su yin gudumawa ga juna ko idan suna ya zo za su yi gudumawa ga juna ko makamantan wannan to idan akwai wannan al'adar ba za a tumce shi da cewa akwai wannan salafun jarra manfa'atan ba to akwai matsala guda daya masail din qirab din musamman yadda suke a cikin bankuna da kuma yanda ake amfani da su gaskiya suna da yawa kuma lokaci ba zai yi ba mu kawo su amma akwai guda ɗaya wanda yake zan iya kawowa shine sharɗanta garanti sharɗanta baman mutum ya kawo ko wanda zai tsaya masa ko kuma ya biya waɗansu kuɗi waɗanda za su zamanto lamuni akan cewar akan shi al'amil ya halatta ko bai halatta ba yayin da mutum ya zo ya shiga cikin mubaraba ya zo ya shiga cikin qirat sai ka ce ka zo ka kawo wanda zai tsaya maka cewa idan kudi sun salwanta kudi suna kansa ya halatta na'am ka kawo garanta a third party ka kawo wani daban wanda zai zo ya tsaya masa cewa idan idan kudi sun salwanta shi zai biya bai halatta ba saboda me na'am hannunsa hannun amana ne bai halatta ba to amma mutlakan babu surar da zaka iya cewa ya kawo maka na'am eh to ahsant wannan yana ɗaya daga cikin wannan waɗanda suka ce yanzu ba mun ce tela da yake karɓar dukiyoyin mutane da yake karban kayan mutane in suka salwanta duk da hannunsa fil asl hannun amana ne amma mun sanya shi bamin ba tazminus sunna to ta wannan babu duk wanda ya kafa kansa public ya zaman to kanca zai rin karban kudaden mutane za a iya cewa ya sanya zaman saboda min babu tazminus sunna to ta wace fuska kuma akwai wata fuskar da idan aka idan a kaddara kan cewar ba ba public servant bane bai zaman to kan cewa ya kafa mudaraba kamfani ba da yake karba yanzu kaga kamar yadda sex suke yi idan ka zo ka bude irin wannan investment advisory akwai kuɗi wanda yake dole za ka zo ka ajiye a wajensu ko asset ɗinka na gida ko makamancin wannan to kaga ta wannan babin ne saboda yayin da ka zo ka zamanto a public a ka zamanto ga kowa da kowa kake ba da services ɗinka to babin tazminis sunna yasa dole sai ka yi wannan garanti ɗin to idan ka zamanto ba public bane baka kawai kai tsakanin mutum ne a dan kasuwa ne da wani da wanda yake zai masa aiki mai kudi ne da wanda zai masa aiki sai ka ce ba za ka bada kudin ka ba sai ya kawo garanto na'am Aha, in ka fuskanci bai da amana kuma ka bashi kudin ka na'am in ba sharadi ba ne shine ya tabarru'i shi al'amil da kansa ya ce to ga wanda ga shi ba tare da sharaɗi ba na bayar to da sharaɗi fa ba za ka yi da sharaɗi ba to bisa wata madogara tunda kun san neman garanti a cikin abin da yake contract ce ta amana bai halatta ba to amma me zai sanya ya halatta maka ka nemi garanto a cikin wannan to ai saddu dariya shine idan ya zamanto public ne don a tsare dukiyar sauran mutane wannan muna faɗa babu zancen duk wannan kawai tsakaninku ne ku ku biyu halin mutuwa ai halin mutuwa ba zai bata iran din ba zai ci gaba na'am na'am tsarin karfin aminci a wannan ai ahsant saboda gudun sakaci saboda ba mun ce idan yayi sakaci zai zamanto zamin ba ko idan ya saba zai zamanto zamin to zaka kawo masa zaka iya cewa ka kawo garanta akan cewa ba za ka yi sakaci ba ko kuma ka ajiye kuɗi su zamanto maka baman akan cewa idan ka yi sakaci aka samu asara za a ɗauka daga wannan kuɗin an fahimta saboda aka garanti akan tafrid akan tafrid a cikin mudaraba ya halatta amma ba za ka karbi garanti akan cewa ba za a samu hasarar dukiya ba don ka tsara dukiyarka saboda contract ce ta amana na'am eh ban gane arama kai dai kana so da yawa to ya ware dukiya ya je kafa nasa da kudi wanda yake ba nasa ba ko ban gane tambayar ba ga yamin fahimta sosai na'am eh eh eh eh eh shi mai kudin shi rabbul mal eh ya halatta kawai abin nan din ya zama tokan cewa yanzu ra'asul mal ya canza kuma daga cikin uwar kudi ya karba daga cikin uwar kudi ya karba ba daga cikin riba ba ka san riba zuwa wannan wanda ya tabbata na al'amil yana nan ba zai tabu ba amma yanzu ka san riba da za a samu a kan sauran kudin zai zamanto a bisa sabuwar ra'asul mal ce wadda ta zo na'am to sai daga cikin masail waɗanda suke suke da alaka da wannan shine a wato ana yin sukuk bisa mudaraba za a iya yin sukuk bisa mudaraba a uh, shi sukuk hanya ce da zaka mobilizing ka samu kuɗi daga mutane da dama saboda haka yanzu kamar jaiz ko kamar banki zai iya yin abin da ake kira corporate sukuk sai zo ya ce gashi ya samu wata harka ta kasuwanci wanda zai yi kuma yana neman mutane su sai kamar nau'i ne na hannun jari su sai kaso kowa ya sai sukuk akalla abin da zaka saya ya ce dubu goma alal misali to dubu goma nan zaka iya sayan ɗari zaka sayan goma kagan dubu goma zaka sai goma dubu ɗari kenan ya tattara kuɗi daga wajen mutane a matsayin dukkaninsu kowanne daga cikinsu rabbul mal ne ya karɓi kuɗin ga baki ɗaya sannan sai a ya kafa kamfani wanda wannan kamfanin shine zai karɓi kuɗaɗen daga hannunsu a matsayin amini wanda zai tsaya ya tsare haƙƙinsu shi kuma sai ya ɗauki ja'iz Uh, sai ya shiga cikin mudaraba tare da jaiz bank ko tare da wani banki ko tare da kamfani ma akan cewa wannan kuɗi za a rinka juya su a uh, bisa tsarin mudaraba duk ribar da aka samu za a raba ga tasu ga kuma ta shi wanda yake juya kuɗin al'amil to sai ya zamanto cewar kowa wanda ya mallaki wannan kamar ya mallaki kaso ne a cikin wato a hada-hada kuɗi da ake yi da wannan don haka zai iya sayar ma wani ma ka ce to wannan ka sanna wani cikin wannan dukiyar na baka idan sayar maka kuma in ya tashi sayarwa dole ne ya sayar da shi da dole ne ya sayar da shi da face value ɗinsa abinda aka ce shine kimarsa ko ko zai iya ciniki da shi ya sayar da shi har ma ya ci riba tunda abinda yake sayarwa kuɗi ne yake sayarwa ko kuwa istithmar ne yake sayarwa istithmar ne don haka tunda istithmar ne zai iya sayar da shi ya ci riba amma inda kamar a ce kafin kamfanin su fara aikin ya riga ya bayar sai wata bukata ta taso masa in ya tashi sayarwa fa ba a fara juya kuɗin ba a lokacin nan kuɗi zai sayar kenan kaga ba zai bi halatta ya ci riba ba dole ya zamanto mithlan bi mithlin kuma yadan biyad to da sauran basa'il da dama wanda suke suna da alaka da wannan ina ganin sai mu tsaya a nan wajen insha Allah don mu break sai bayan sallar la'asar ko bayan sallar la'asar sai mu shiga sharika insha Allah idan mun samu tunda muna da majalisi biyu bayan sallar la'asar muka gama musharaka a wannan majalisin to bayan sallar magariba kuma sai mu dan dauki a bayan sallar magariba sai mu tambayoyi maimakon mu shiga musaka dan ba za mu iya gama musaka ba gaskiya na'am to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu